بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daren juma'a daren 22 ga watan juma'a ula jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 daidai da 16 ga watan Januwari, shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 28 cikin jerin darussa daga cikin littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa ibn taimiyya ya rasu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi yana magana ne akan tsarin da musulunci ya shimfiɗa game da shugabanci da jagoranci allah ubangiji ya saka mishi alkhairi jama'a ba su iya cewa muna tattaunawa ne akan wata matsala da muka ci karo da ita ita ce matsala ta alkhuruju alal wulad ko alal a'imma ta waye da ta da kayar baya ga shugabanni a inda muka dan tattauna a takaice daga littafin a watan a sharhin aqidat bahawiya na ibnu abil izzi al-hanafi sannan kuma muka fara karanta wani a summary wato wani takaitaccen bayani game da matsalar adunkule wanda za mu karasa shi a yau insha Allah sannan mu zo mu ji magana daga bakin wasu malamai akalla guda uku al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da kuma al-Allama Bin Baz rahmatullahi ala jami' to idan za a iya tunawa jama'a mun ji cewa ahlus sunna daukacin su sun tafi akan cewa bai halasta ba babu kyau ba daidai ba ne mutane su ta da ƙayar baya ga shugabanninsu ba daidai ba ne mun ji cewa shugabanni ana iya raba su zuwa gida uku akwai shugaba wanda yake musulmi wanda yake aiki da shari'ar Allah akwai shugaba wanda yake musulmi amma azzalimi wanda baya aiki da shari'ar Allah sannan akwai shugaba kuma kafiri to kowannen su bai halasta a ta da ƙayar baya gare shi ba amma kafiri ba za a yi mushi biyayya ba sai in ba yadda aka iya ya fi ƙarfin mutane mun ji cewa daga cikin ƙungiyoyin da ke danganta kansu ga musulunci akwai mu'tazila da kuma khawarija wanda su kai tsaye a cikin aƙidar su akwai ta da ƙayar baya da ta da zaune tsaye a inda muka karanta magana ta wani malamin mu'tazila mai suna ibnu abil hadid wato abdul hamid ibnu hibatillah ibnu abil hadidi al-madaini wanda ya zo na kasar bagadaza yana daga cikin abokai na kusa da na kusa kusa da wani minista din na ibn al-alqami shedanin minista nan da aka amfani da shi wajen karya daular banul abbas wannan shi ma ya rasu shekara ta 656 shekarar da aka wargaza daular banul abbas wannan mun ji daga cikin littafin shi sharhu najil balaga a inda karar ya fito yake cewa su a wurinsu wajibi ne a yi fito na fito da shugabanni waɗanda ba sa bin gaskiya a wurinsu wannan ya daga cikin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kuma aka ce akwai malamai da ke cikin zawiya ta ahlus sunna wanda su ma suke da irin wannan ra'ayi mun ji kwatancin kamar ibn al-juwayni imam al-haramaini wato abdul malik ibn abdullah ibn yusuf ibn al-juwayni wanda ya rasu ne shekara ta 478 a cikin littafin shi al-irshad shi ma ya faɗi cewa lallai ilaihin za a yi fito na fito da shugaba in baya adalci to sai kuma magana al-imamu Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi ibn Hazm rahimahullah ya faɗa a cikin al-Fisal fil Milal wan Nihal a inda yake cewa daga nan zamu tashi inda yake cewa ga wanda suka samu photocopy za ka ganshi a shafi na biyu da aka sa 2 of 6 can ƙasa da ya ce walwajibu in waƙa'a shai'un minal juri wa in ƙalla abin da yake wajibi ba kowa ne zai gani a shi ba don fotokofin wasu suna da irin shi wasu ba su da shi in kana da irin shi za ka gani walwajibu abin da yake tilas a kan mutane in waƙa'a shai'un minal juri in an samu wani abu na zalunci wa in kalla komai karancinsa an yi kallamal imamu fi zalika za a yi mishi magana za a ja kunnen sarkin ko shugaban wa yumna'u minhu a hana shi a ce ka daina yin wannan zaluncin fa inimta na awaraja alhaqa idan ya bari ya dawo kan gaskiya wa az'ana lil qawdi min al bashara aw min al a'ba ya yadda aka yi mishi hukunci a jikin fatarsa ko a jikin gabarsa ma'ana a ce kamar yayi kazabi ko yayi zina a mai haddi na bulala kenan misali ko kuma yayi sata a mai haddi na yanke hannu shine alqaud min albasharati amin alada wal iqamati haddi zina wal qadhf wal khamr alayhi ya bada dama a tsaye mishi da haddin shan giya ko zina ko kazabi fala sabila ila khalqi to anan ba za a cire shi ba wa huwa imamun kama kana yana nan a matsayin shugaba kamar yadda yake a baya la yahillu khalquhu bi halarsa a cire shi ba fa in imtana min infadi shay'in min hadhihi alwajibati alayhi idan ko yace a shi bai da mishi wani hukunci ba ma'ana yana da immunity kenan ko yana da kariya ta doka to wannan yace wajaba khalquhu wa iqamatu ghairihi mimman yaqum bil haqq wajibi ne a cire shi a sanya wani a wurin wanda zai tsayi da gaskiya liƙauli ta'ala saboda Allah yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwa ku hada kai ku haɗu ku taimaki juna akan albir yin abun arziki wat taqwa da guje ma abun barna wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku hada kai a wajen sako da ke ta iyakar Allah yace wala yajudu tadyi'u shay'in min wajibati shar'i wannan abin da aka faɗa wajibi ne a cikin shari'a kuma bai halarsa a ainihin wato wulakanta shi ba to haka dai suka yi ta kawo ire-iren waɗannan hujjoji irin faɗin Allah faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah cewa duk wanda ya bagi kawai za a yake shi ne ko shine shugaba irin la yanalu ahadu zalimina da ire-iren su to sai kuma aka samu ta wata fuska kamar yadda malai ya ce amma ma zahaba ilayhi ghalibu ahli sunnati wal jama'a فهو القول بحرمة الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يسل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح abin da yake daidai da aka fahimta wanda malaman ahlus sunna galibin suke akai shine cewa baya halasta yin fito na fito da takobi against sarakuna dan suna zalunci in dai ba ya zama kafirci baro baro ba suke yi aw tarki sala ko kuma su bar sallah wa da'wati ilayha da kira zuwa ga sallah aw qiyarati al'umma bi ghairi kitabillahi ta'ala ko kuma su dinga shugabancin musulmi ba da qur'ani ba bal wujubu ta'atihi mutlaqan malamai suka ce wajibi ne a shugaba da'a kai tsaye sawa'un amara bil ma'rufi aw amara bil munkari shin yayi umarni da kyakkyawa ne ko ko yayi umarni da mummuna wa hadha huwa madhhabu sahaba wannan shi mazhabin sahabbai alladhina atazalul fitna baina aliyin wa muawiya musamman waɗanda suka guje margingimu da suka faru tsakanin ali da muawiya radiyallahu anhuma wa hum cikin sahabban da suka guje wannan rigima akwai sa'ad ibn abi waqas wa usama ibn zaid wa ibn umar wa muhammad ibn maslama wa abu bakra al-thaqafi kenan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa huwa madhhabul hasan al-basri wa ahmad ibn hanbal wa ammati ahalil hadith wannan kuma shine mazhabin al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da kuma Ahmad ibn Hanbal da daukacin malaman hadisi Allah ya gafarta musu gaba daya yaqulu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah yana cewa wali hadha kana mazhabu ahli al-hadisi tarku al-khuruj bil qital ala al-muluki al-bugha was-sabr ala zulmihim ila an yastariha barrun aw yustaraha min fajirin yace dan haka aka ce aqidar malaman hadisi gaba ɗayan su shine barin yin yaki akan sarakuna ƴan ta'adda da kuma yin hakuri akan zaluncin su da muguntar su har zuwa sanda mai jin tsoron Allah zai huta ma'ana ya mutu kenan ko kuma sanda za a huta daga zaluncin shi azalimin Allah ya kauda shi ya kawo wani ko ya rasa rayuwarsa wa yaqulu Ahmad ibn Hanbal في رسالة ألفها لبيان أقائد أهل السنة أحمد بن حنبل yake cewa as-sam'u wat-ta'a lil a'immati wa amiril mu'minin al-birr al-barr wal-fajir za a ji kuma za a yi biyayya ga shugabanni da sarakunan musulmai ko mutanen kirki ne ko na banza wa man waliyal khilafata duk wanda ya zama shugaba fa ajma'an nasu mutane suka hada akan shi waradu bihi suka yadda da shi wa man ghalabahum bisayfi da wanda ma ya juyin mulki da karfin takobi wa yusamma amirul mu'minina matakar da ya waye gari ana ce mishi shugaba to dole ai mishi ainihin biyayya haka ne ci gaba da kawo maganganu har zuwa inda yake cewa wa qad istadallu ala zalika bi adi bi alidil ahadisi annabawiyya hujjojin da aka kafa a nan wajen hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama min zalika ma rawahu al-bukhari wa muslim an ubadah ibn samit qala da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa bay'ana annabi ya kira mu inji mutanen madina inji ubada yace mai mushi chaffa fa qala yace fi ma akhadha alaina an bay'ana ala as-sam'i wal ta'a annabi ya daukan mana alƙawari mun daukan masa alƙawarin cewa za mu ji kuma za mu biyayya fi man shatina wa makrahina a san da muke cikin nishadi da san da muke cikin kasala da kunci wa yusrina da kuma wa usrina da cikin kunci wa yusrina da cikin wadatanmu wa atharatan alaina da sa'ad da ma muna ji muna gani an muna son kai wa Allah nunazi al'amra ahlahu kuma cewa ba za mu yi jayayya da masu rike da al'amarin ba illa an tarau kufuran bawaha annabi ya ce sai in kun ga kafirci karara kufuru anan za mu zo mu ji ko dai saban Allah ko kuma kafirci din daga sai kafirci ibn hazirin yana cewa sam bai halasta a yi munaza'a da shugaba akan shugabancin shi ba amma za a iya ja'in ja da shi akan abin da ba shugabanci ba akan wani ra'ayi ya faɗa a ce ba haka bane za mu zo mu ji wannan insha Allah al-kufrul bawa shine kafirci zahiri karara inda kun minallahi fihi burhanu kuna da hujja a wurin Allah aya ko hadisi da ya tabbatar da cewa wannan mutumin kafiri ne ba tare da tawili ba shi sa nawu yake cewa wannan yana nufin akan koda mutum yayi laifi a matsayin shi na shugaba matakan laifin na daukan wani tawili ba za a kafirta shi a ce a mai tawaye ba za a nemi uzurin da za a bashi da zamu zo mu ji wannan daga gare su insha Allah وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يتشي ومن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه كنت نوانا حديثا دم منكرا تشي وسيتشي قبل تشيوا yace gaba da cewa a to bayan da ya gama kawo waɗannan maganganun jama'a sai kuma ya zo to kun ga wannan din magana akan halaye da shugabannin da suka shuɗe dalolin musulunci to sai mu dawo zamanin da muke rayuwa wanda yanayin zamanin ya taso da maganganu iri daban-daban a kai shin waɗannan shugabannin da irin na zamanin nan wanda na ɗaya dai ba shugabanni da suke tafiya kan tafarkin musulunci ba ba sa shari'a Allah ko da musulmai ne su babu damuwarsu a ciki babu baya cikin damuwar su tsaye da sallah mun ji sharɗin da aka ce su zama shugabannin musulunci masu tsaye da sallah masu kulawa da addinin mutane masu yin hukunci da littafin Allah to shugabannin mun na yanzu duk ba sa yin wannan gaba daya watakila abu ɗaya za a iya samu a ce musulmai ne su ba amma wai su tsaye da musulunci wannan ba damuwarsu ba ne sannan su umarni da sallah ba damuwarsu ba ne baya cikin shaidullunsu umarni da sallah sannan su ce abu shari'ar Allah ba damuwarsu ba ne hasali ma mafi yawansu ma yaƙi suke da shari'ar Allah to yaya halinsu yake a bisa waɗannan ƙa'idoji shine malam yake cewa innal muta'ammila fi halil hukamil yau wanda duk zai tsaya ya kalli halin da sarakuna suke a yanzu da muke rayuwa la yakhfa alaihi al'amari ba zai buya gare shi ba cewa annahum sharru man waliyal amral hadhihi al'umma sarakuna na yanzu da shugabanni sune mafiya sharrin shugabanni da suka mallaki wani al'umma ta musulmai fa hukamu asr khilafa ayyun kana ay ayyu kana aina kana al-islam dawla shugabanni na zamanin halifanci a duk inda musulunci yake da daula misali a ce daular tun daga kan daular banu umayya a ƙasar sham daular banu abbas a ƙasar iraki daular ainihin wato mamalik a ƙasar misra daular ayubiya a ƙasar sham da makamantansu da dukkan daular da aka yi na musulunci daular banu umayya a ƙasar andalus ko ina da musulunci ya kafa daula mahma balaga bihim dhulmuhum lilmuslimina mablagahum ko mun muguntar da aka same su suma an yi mugayen a cikin sa ya azaliman fa innahum duk da haka lam yahidu yawman an shari'atillahi min haja lil hukmi bainan nas bas taba zamewa su ce ba su hukunce tafin Allah ba duk zaluncin su hajjaju da makamantansu suna dai lissafa kansa a matsayin shugabannin musulunci ko masu hukunci da ka'idar musulunci wani irati shi'unin daula haka nan wajen gudanar da al'amarin mulki a dakhiliya wal kharijiya na cikin gida da alaka ta waje amma hukamu ma ba da lista imar fahim fariƙani shugabannin da aka yi bayan mulkin mallaka a ƙasashen musulmai to kala biyu ne fariƙun iltazama tahkima shar'in lahi baina ra'ayahu walakinahu hada anhu fi siyasatihi al-kharijiyya akwai gwamnonin da akwai shugabanni da gwamnatocin da suke hukunci da tafin Allah a ƙasashen su siyasa siyasar musulunci a ƙasashen su amma alaƙar su da wajafa ba ruwansu da musulunci ta wannan alaka suna yin wani abu ne can daban da zai sabin interest ɗinsu galibi ƙasashen musulmai na larabawa haka suke za su ce a ƙasarsu ana shi aiki da shari'a Allah amma alaƙarsu da sauran dauloli babu shari'a Allah a ciki fa huwa fi muwalatin amya lil kuffari za ga shugaba yana bin kafirai makauniyar biyayya gwamnatin musulunci a garinsu amma kuma yana bautawa Amerika da Ingila da Faransa yana bin su makauniyar biyayya kamar da galibin sarakunan musulmai suke na ƙasashen Larabawa yusharikuhum fi hurubihim ala al-islam za ga shugabannin musulunci suna taya kafirai Amerika da danginta ana taya su wajen yakan yan uwansu musulmai su suke bada taimakon makamai su suke bada sansanin da za a aje sojoji a dinga kai farmaki suke taimakawa da kayan aiki suke bada kuɗi a sai makamai suke biyan kudaden abin nan sojojin alal misali a kasar saudi arabia da kasar kuwait da kasar iraki da makamantansu duk an dade ana aje sansanin sojoji za su dinga tashi suna kai farmaki wata kasa ta musulmai kuma haka kasar pakistan a nan za a sansanin sojoji zai kai ma mutanen afghanistan musulmai farmaki kowa dai ya san wannan baya bukatar wani shari kowa yana ganin duk wannan musulmai ne suke taimakawa ake wannan ake kashe ƴan uwansu musulmai bi haqqin aw bi batil babu ruwansu inda zai sabin interest din su na siyasa ta duniya su ci gaba da zaman lafiya da waɗannan abokan siyasa tasu babu babu ruwansu da cewa za a kashe ƴaƴa da mata da dattawan musulmai babu damuwa su a cikin wannan sannan zaka gansu kuma suna goyen bayan duka wata siyasa ta tattalin arziki ta mulkin kama karya da makamantansu su suke taimakawa a je a yi juyin mulki a wasu ƙasashe a ƙasashen musulmai waɗanda ba sa zaman lafiya da su su su ba da dama a zo a kashe sarakuna da shugabannin musulmai wanda ba sa ganin suna ganin su a matsayin a matsayin har abin nan tarnaki gare su to kaji bangare na farko bangare na biyu shine da yake cewa wa amal fariqu thani fa huwa ashna'u wa aqdar bangare na biyu su suka fi waɗancan muni falahum hakkamu shar'a fi shu'ubihim wala fi siyasatihim dakhiliya wal kharijiyya su waɗannan na biyun a ƙasar ma ba a shari'a musulunci irin ƙasashen mu sannan a wajen ma ba a yi dama ba ya cikin gida ba ina kuma ga waje don haka duk wani abu na tsarin shugabanci da zamantakewa tattalin arziki komai na kafirai ne jari hujja ne ko gurguzu ko dimokuraɗiyya ko babu addini secularism duka irin wannan tsare-tsare tsarin siyasa tattali ilimi zamantakewa alƙalanci doka kiwon lafiya komai tsarin shi ba na musulunci ba da haka babu tunanin a warewa mata wurinsu daban ko a ce likitoci maza su duba maza mata su duba mata ko a fita da lokacin sallah a cikin lokacin aiki ko a ce hulɗar tattalin arziki da kasuwanci a yi ta bisa tsarin musulunci ka a kawo riba duba wannan tunanin yanzu ba irin yawan musulmai misali a najeriya musulmai ba su da mafita dole su hulɗa da bankunan riba saboda ba a tanadar musu bankuna wanda suka dace da irin addininsu ba dole za ka haje kudi yanzu a banki sai an sa maka riba dole za ka ci bashi sai an baka riba za ka kullum mutane su ta matsawa malamai su dai so suke a dai halasta musu a ce da ya halasta saboda su ɗan ji sauƙi-sauƙi ba haka ba ne amma ƙarya ne babu wani magana halasci riba ce riba ce kawai kawai mutum zai sha ya sha iya wadda ba za ta fi ƙarfin shi ba kawai shi ne amma daidai riba riba ce duk bankin da ka sani babu wani bankin musulunci a najeriya kare ne jama'a duka bankunan ɗaya ne kawai wasu sun yi amfani da psychology mutane ne cewa in an ce wannan bankin musulunci ne to mutane za su raja musulmi za su raja zuwa wajen amma ƙarya ne domin tukulluma ɗaya ce tattalin arzikin abin nan ɗaya ne system ɗaya yake yin yake yake regulating bankuna da haka babu wani kakkayo da kanka duk ɗaya ne babu wani bankin musulunci a Najeriya kai hatta wanda ake fara karshen turawa duka yaudara ce wallahi duk wanda ya san finance ya sa abin da ke faɗi ƙarya ne babu wani magana bankin musulunci a Najeriya a yanzu a yadda ake gudanarwa in kuma ka ce a ka je ka bincika yadda ake cewa ana yin window na bankin musulunci dama tsarin tattalin arziki ne irin na kafirai sai kuma a zo a ce wai a cikin shi an kawo musulunci a kaga wannan wasa da hankali ne sannan ga interswitch wanda yake juya duka bankunan gabaki daya kuma zaka je ka saka ATM ɗinka na bankin da ake cewa na musulunci ne ka cira a bankin da ba na musulunci ba ma'ana ka dafa kaza amma wancan ya dafa alade an hada a tukunya daya an hada an gauraya amma sai a ce to kowa an san an san iyana shi a tsamu maka kazarka a tsamu mashi aladen shi shine wannan abin da yake mutane to kaga duk irin wannan zaka ga tun daga kan tsarin tara dukiya da yadda ake raba ta an canza shi daga musulunci tsarin shari'a da tsarin gudanarwa da tsarin aiki da tsarin karantarwa duka babu ɗanɗanon musulunci a cikin shi gaba ɗaya sai dai inda aka samu musulmai sun ɗan samu sun samu sun shiga a yi ta rigima da su su ce sai an saka hijab a nosis ko sai an bar 'ya'ya mata su saka siket a NYC duk wannan rigima ce musu suke tayarwa daga baya saboda tsarin ba na musulunci bane tunda suna da yawa a wurin ko kuma yanzu ana cewa demokradiya an suka tada kai baya sai a ce to a basu su amma asali babu babu nurses asali a kaida su ko aure bai halasta su ba aure shi kan shaharamun ne an kana karatun nurses da da ga mata saboda saboda ita asalin annabiyar addinin nurses mai sunanta Florence Nightingale ba ta taɓa yin aure ba ta yi ta sadaukar da rayuwarta kawai ga marasa lafiya ba ta taɓa yin aure ba don haka ba a halasta yin aure a addinin nurses a da to da musulmai suka yawa yanzu har nan masu son auren shine aka dai dan adulterating din shi aka gyara amma yanzu a ingila haka ake gudanar da shi ba sa yin aure ba ta yin ciki yau ta yi aure ko ta ciki haka za a kore ta daga makaranta su haka misali a ce mata sai sun saka hijabi dan suna nurses ko sun saka kaza duk wannan babu shi a cikin asalin tsarin mun gane babu shi saboda tsabaragen tsari na kafirci amma tun da yanzu muna da yawa za mu iya tada kayar baya mu ce ba mu yadda ba a yi ta rubuce rubuce a yi ta maganganu da sai a ce to shi kenan ku je ku dama dai ba wahayi ba ne a yi dama san rai ko mun gane to kaga haka haka wajen yadda ake sarrafa dukiyar al'umma ya saba da yadda shari'a ta tanada kwata-kwata ba a bin tsari to duk waɗannan tsare-tsaren da suke ciki bari mu karanta ku ji abin da yake cewa yace a faminan nahiyar iktisadiyya awwalatu daula asbaba jam'il mali fi dawlal islamiyya kazakati wal jizya wal kharaj wa ganaim al gazwati bi asbabin ukhra an canza hanyar samar da kudade na gwamnati daga zakka da jizya da haraji da ganiman yaki an canza an kawo sabbin salo kan riba kaman kawo riba wal maisar da tata yanzu kaga ta takatanta da hukuma mai zaman kanta tana da haka zai rijistar kamfani ka zo kafa tata bet na ja baka kare doka ba haka gidan karuwai zaka iya kafa gidan karuwai da gidan shan giya inda zaka biya haraji ya halasta babu wanda zai haraka sai dai yin auraren da aka ce ka a yi a waje ka ba sannan wa tijarati bil khumur ka ma ganshi da kasuwanci na giya ka kafa kamfanin giya ka ci gaba da siyarwa Allah ya hana amma Najeriya ce ta ba ruwanta wasiyaha da yawon bude ido yawon shakatawa tourism shine hanyar samun kuɗi wa ghayyarat turqa sarfiha hanyoyin juya kuɗin su ma an juya su wa ahkamin nafaqa da hanyoyin ciyarwa wal hajri da hanyoyin taskace dukiyar gwamnati wa nisabil fuqara da fitar da rabon fakirai wal ma'uzina da marasa shi da an canza yanzu dukiyoyin gwamnatoci waɗannan ba su da rabo a ciki masu kuɗin ne ke da rabo a ciki inji mai waka yake cewa talaka a kullun yana ta talauta ga masu kuɗi na ta yin dukiya kaga talakawa ba su da wani rabo a cikin dukiyar gwamnati yanzu duk abin zaka ji an faɗa an ce an yi budget din kasafin kuɗi biliyoyi ana ta murna ai an yi budget mai kyau me zaka gani a wajen din ba abin da zaka gani kuma ɗinka talaka zaka biya wadan kuɗin makaranta zaka biya mata kuɗin asibiti zaka biya kuɗin haraji da kuɗin nefa ka da komai sai ka biya kwandala ba zaka gani ba a cikin wannan abu amma su kuma a ciki za a sai musu motoci za a biya musu kudin asibiti za a biya musu kudin jirgi za a biya musu kudin hotel duka za a biya su albashi a cikin abin da ake cewa recurrent expenditure hatta cokali za su sha su shayi a ofisin sai an siya sai an sai zirin za su karanta sai an sai mota da yansu za su hausu je makaranta sai an aje magani a asibitin su kuma su kiro asibitin su kasa waje duka wannan a cikin kudin gwamnati ne kai kuma ba talaka ba abin da za ka gani jama'a dan Allah ana wai taba ganin wani abu na kasafin kudin nan babu in ma ka gani bai wuce kaga an bada kwangilar titi ba to kuma titin ma dai kai baka da mota baka da babur ba ba kai akawa ba ko kuma su zo su kike karis titin su ba muku jan kasa duk ku ta atishawa kaga ba abin da zaka gani a kasafin kudin to dukiyar gwamnati ba ta zuwa gun talakawa kaga an canza hanyar a ce da ita wamin rayu ta'alimiya a bangaren karantarwa kuma ahalatu ta'alimar dini ahmalat ta'alimar dini karantarwa addini an yi watsi da ita ba ruwan gwamnati da karantarwa addini islamic studies ko suka damu da shi wanda yake a makarantar boko wannan kuma baya kwatar da musulunci amma ba yanzu din Najeriya diyo musulmin Najeriya gwamnati ba ta da makaranta hadda alkur'ani kwaya ɗaya tata tana da jami'a ko ta karantar da boko wata kila sun fi guda ɗari sai an lissafa wake magana secondary wake magana primary wake magana polytechnic da fce amma makaranta hadda alkur'ani kuma kan kantar da hadisi ko fiqhu ko tauhidi kwaya ɗaya gwamnati ba ta da ita a nan jihar Kaduna da aka so a yi guda ɗaya ma ta gwamnati sai da aka yi dabara saboda kada arna su ce su ce sai an musu suma in banda irin jihohin Kano misali da da jigawa da bauchi da ire-irensu da musulmai suke da galaba da ƙarfin tsiya ake shigar da musulunci cikin makarantar a ce dole sai an yi ko kuma yanzu aka kiro tsangaya aka sa ta yan bayan aka ce su kula da tsangaya amma dai wannan ba shine mashruyin gwamnati ba da aka kwada ci qur'ani ba ka da abin yawa gwamnati yanda misali wanda ya gama medicine ko engineering ko pharmacy ko law ana ta ganin kai alhamdulillah wannan ya gama cin sa'a yanzu kawai aiki zai fara in ka gama Qur'ani ka gama hadin Al-Qur'ani wa ke sarar naka samu wani abu sai da ta maka fata cewa Allah ya rike ba Qur'anin dan ka je lahira ka samu amma a duniya ba abin da zaka samu a Najeriya in kai sa'a ne a kira ka an ramma mai tada mai jan baki a tafsiri to wannan kuma ga daga azumi sai azumi abin da zaka samu an kai an tura kullu kwaja ko ko oke ne ku je ku samu wani masallaci na jahilai ku musu da abin da za ku musu su kuma in wata ya kare su ba ku atamfofi da shaddoji ku dawo gida amma dai a ce kana da abin yi karkashin wani katun baka da shi a ango kuma sai ana kalimanci saboda hasada a ce a ba yi da maka haddace ba to kaga ba ruwansu da addinin Allah ba ruwansu da karantawar musulunci wa hallat mahallahu manahijar raqsi wal musiqa aka maye gurbin karantawar musulunci da gurbin aka saka karantawa wanda a cikin ha akwai rawa ha akwai kida akwai akwai akwai tana ciyar tana tana tana sponsoring courses wanda suke na rawa ne in ka je FC za ka ga ƙatti suna tarawa har da usadaiya suka iya sun je PES a universities akwai courses irin waɗannan na sakarci malam wanda za a je kawai a ce mutum yana da digiri har PhD akan wasa ko akan zane akan nahat wannan fine art ko akan sculpture wato gunki ya iya gina gunki abinda abin yan wuta ne yake amma za a ba shi PhD akai gashi na a jami'o'i a nan ya biyu har gadin ake da shi na musamman na irin wannan gumakan da wannan aljanun da aka sassaka kawai an yi ma aljanu daba kawai da sunan kuma ya karatu ne ka rasa mai amfani shi ga asalin dan adam a ilimin dan adam misali ko da yana da amfani dai amfani shi ragagge ne in ka kwatanta da ilmomi wanda suke da asalin amfani sannan wa hammashatul huwiyal islamiyya wa halat mahalla hal ukhuwal insaniya aka raba mutane da yan wantaka ta addini aka dawo musu da ‘yan uwantaka kawai ta wai insaniya humanism waktafa a alamu al'umma gaba ɗaya malaman musulunci sun ɓace sun ƙare wasarar ruwai bida wal kuffar ƙuduwatul atfali wa shabab aka waye gari ƙananan mutane da kafirai su ne abin koyi a gun matasa da yaran don kasi matasa suna yaba wani ko suna kwaikwayon sunan shi ko yara suna kwaikwayon wata to wata shaidaniya ce ko dai dan kida ko dan rawa ko dan drama ko dan kwallo wani dai wanda bai da mutunci a addinance shine abun koyi ko kuma wani kafiri ma shine abun koyi amma mutanen kirki ba ba sa cikin abun nan kuma yana nahiyatul ijtimaiya fa haddis wala harj in ka dawo cikin rayuwar mu ka fada babu iyaka abin da zaka fada fa talaku wal uququ wal jarimatu wal iktisabu والإدمان كلها ثمرات القوانين الوضعية yace kaga dai sake-saken aure mace-macen aure saba wa iyaye da cin mutuncin iyaye laifuffuka crime su irin sata fashi kwace kidnapping duk sune jarima wal iktisab da fyaɗe wal idman da abin nan mu'amala da miyagun ƙwayoyi al'idiman mutum ya zama wato ya riga ya fita daga yacin shi ya zama abin nan addict drug addict kullu hadu waɗannan samaratul qawanin alwada'iyya duka sakamakon dokoki ne na nasara da ake aiki da su wanda ba su da tanaji game da waɗannan abubuwan dokar nasara ba ta da tanaji game da sabawa iyaye ba ta da shi dokar nasara ba ta da tanaji game da shaye-shayen kwaya sai dai a ce a kai su rehabilitation center dokar nasara ta tanaji game da abin nan game da kaɗi amma kama ya furbin ɗin shi ba da yake furbin ɗin shi wannan wani aiki ne mai zaman kanshi sannan Allah ti shata tatil usra wanda wannan dokoki suka lalata family wa hadamat qudiyatul zawaj ta ruguza albarka da alheri da mutuncin aure wal alaqatul ijtima'iyyal ukhra da sauran alaƙoƙi makwabtaka zumunta dangi dan garinmu dan angonmu duk wani mutunci da aka sani da yanzu za ka babu shi yanzu ko design ka kalla na gidajen da ake yanzu babu alamar zumunci a cikin shi ko makwabtaka ba zaure babu rumfa babu dakali babu ɗakin baki babu komai babu mutum kawai da kasan iyakacin abin da yake bukata kamar kabari kawai kasan kabari ba a yin wani style ko a ce a yi zaure ko abin da iya abin da ake bukata ne kawai da aka mutane sun yi baki ma sai dai su kama musu hotel yanzu haka aiki in gari waye ka je ka kai musu kunu da kosai a hotel nan yanzu haka ake ba ko anan da ake ganin ta kauye zari haka ake su yanzu kana da baki asabar ko lahadi sanda ake bukukuwa sai ka nemi hotel a zariyar nan ka rasa saboda kowa ya kai bakin shi hotel saboda a gidan da ake yi ba a tanajin wurin baki babu rumfa babu zaure babu adiko duk wani abu da ake wanda da ake dan mutunci babu an zo dafa abinci ba a ƙara ko gwangwani guda na shinkafa abu iya abin da a ciki za a ƙara kai wasu ma indomi ce za a lissafa yawan yaran yawan indomin da za a dafa ita ce abincin dare duk wannan jama'a bin turawa ne ya kai mu ga haka kuma ma ko ba ma kowa ne hankalin shi kai ga cewa ma mun zame daga tafarkin da muke ba za ka za ka gaba da al'amarin mu sun lalace kuma wallahi duk da ake wannan fitintunan idan ka je kasashen da suke kwatanta musulunci sai kaga bambanci wallahi duk lalacewar kasan nan a duniyar nan in ka je inda ake kwatanta musulunci sai kaga bambanci to haka kai ma a matsayin ka na individual da za ka yi kokari kwatanta musulunci a cikin rayuwa sai kaga bambanci duk wallahi nan da ake ciki malam ya ci gaba da cewa faqaba'uhum tabanni tubna ahkamil wada'iyya واستعادت محاكمهم على الصفة الشرعية بالمدينة وحلت ما حرم الله من الصغائر والكبائر da aka hukunce-hukuncen da ake sun halasta abinda Allah ya haramta da ƙanana da manya ka zina wal khamri wal qimari wat tabanni war riba duk wannan halasta su zina da shan giya da caca da mutun ya waye dan da ba nashi bai ce nashi ne adaptation kenan da riba wa harramat ma ahallallahu aka haramta abinda kuma Allah ya halasta kamar mene kal jihadi kamar jihadi an ce babu babu jihadi yanzu an hana da zaran ka faɗe shi ka zama dan fitina wa zawajil muslimi bi arba'ati nisa'in an hana maza auren mata fiye da daya musamman rashin larabawa yanzu zaka ji kafcece malami da kake ji a duniya nan sai ka zance mata shi daya kuma dokar kasar ta haramta mai auren mace ta biyu in za ka san misra ba a auren mace ta biyu ba kai sa ba sai dai mutum ya zagaya wani gari da ba san shi ba ya buya ya je wani aure a ɓoye da iyaye da ƴaƴan shi da iyayen shi da matar shi ba san ya da wata mata ba duk bayan wata biyu uku sai ya bar alkahira ya tafi iskandariya ko wani waje ya tafi guddayen mata a ɓoye sai in ya mutu za a bayyana za a bayyana a ita rigima har rubuce rubuce kai akan azzawjatu saniya azzawaju sirri a ƙasar misra da sauran ƙasashe har ƙasar saudiya yana da wahala ka ga mutum da mata biyu an hana ne kawai ya zama wani mummunan ya zama tabu yadda ka san a ce ya ta yi cikin shege haka yanzu ake kallon mutumin da aka ji zai auri mace ta biyu ko wacce aka za ta auri mai miji haka ake kallon ta ke baki da hankali ne musamman a ce yana da mata uku ko kuma a ce ya taɓa yin aure a ce ke baki da hankali ne da danginta da dangin waccan matar da dangin kowa za su kyamaci auren su Allah wata da shi kai wani ma hali ma da zai je neman auren sa ya ce to Allah dai shi kyauta amma dai to ba za dai a ce haram ba ne amma dai da dai an duba ma'ana duka an juya mutane mawazin ra'asan ala aqibin jama muna fahimta wannan abu wa wilayatir rajul ala almar'a an ce namiji bai da hukunci akan mace tana zaman kanta tana da yanci ta yi kaza ta yi kaza wala budda li hadha alwaqi an yuharrika almiyah rakida wannan irin yanayin shi yake harzuka zukata wanda suke da kamar ruwa ne a kwance wa yushakkilu sa'ata jadlin jadida bainal ulama bainal ulama umma kuma wannan shi ya kawo rigingimu da jayayya tsakanin malamai wasu malaman suna so su goyi bayan duk wannan abin da ake saboda gwamnati ta ce su goyi baya wasu kuma su ce ya saba shari'a Allah ba za a yi ba sai a yi ta rigima fa zahaba mu'zamu ila takfiri man hakama bi ghairi ma anzalallah wasu malaman suka tsanani suka ce duk wanda ya irin wannan ya kafirta kawai suka kafirta duk wanda ya irin wannan hukuncin mutum ya zo ya kafa doka ya ce haramun ne auren mace ta biyu sai malamin ya ce wannan ya kafirta saboda yanzu yanzu ya kira doka Allah ne sai malamin ya kalli girma doka Allah sai ya ce wannan kafiri ne ko mun gane ijtihadin shi da da hamiyarsa da kishin shi na addini ba zai bar shi ya ce eh to tunda shugaba ne an ce ai biyayya ba komai Allah ya isa ba zai taɓa faɗan wannan ba to wannan yake jawo haka sai wani kuma ya ce ka kafirta musulmi ka kafirta shugaban musulmi sai ai ta rigima ko kun lura cewa hatta zazzaki jama'a da wannan abin ya fara shi sa aka yi ta yarda da abin da yake yi kuma duk wani mai zuwa ya kawo wa gwamnati ta da ƙayar baya lura da kyau yana farawa ne da nuna wa mutane cewa gwamnatin nan azzaluma ce to kuma zaluncin a fili yake da an gaya mutane za su gan shi ko musulmi ne ke wannan irin ta'addancin hatta kafare wancan ɗan da mani ake ci mishi kowai shi ba abin da ya bake nan da gaske ne ana zaluntar su da ya nuna mutanen shi za su yarda su da aka yaya da sauƙi mutum a irin ƙasarmu ya iya tara mabiya ya ce a gwamnati ta waye saboda gwamnatin ta ba da saba da farfajiya mai kyau da za a gina tawayen akai amma yanzu irin kasashen saudiya da suke iyayen su wajen yi wa al'ummarsu abin da ya kamata mutum da ya zafa da aka za a ce karya ne saboda mutane sun gani a kwanatuwansu ka yi saka lokacin musu asibiti ba magani makarantu babu littattafai babu malamai za su ce karya ne tun da akwai to amma nan ko da ka faɗa kana fita za ka gani ka gani haka sai mutane su gaskata tun da waƙi ne ba su karyata shi ba to da haka da ya ci gaba da kawo maganganu har zuwa inda yake cewa muna tsallakewa ne jama'a saboda abin yana da yawa yace to daga nan ne aka yi ta wannan rigima har aka rabu gida biyu har aka zo wasu suna ganin ya halasta ayi khuruji wasu kuma suna ganin a cigaba da zama a haka a cigaba da addu'a da sauransu saboda an samu zamanin da a wasu wuraren ma har addinin ana hanawa yanzu a kasar Misra jama'a da ire-iren kasashe na abin da ake cewa North African countries za ka ga an gina kabda-kabda masallatai an musu duk kwalliyar da ya kamata kuma an ɗauki limamai ana biyan su albashi amma limaman nan su kansu agent ne jawasis ne ƴan leƙen asiri ne limamin ma in ya aske gemu sai a ƙara mashi albashi abin da yake lura shi limamin shine su waye suke zuwa sallah kullun sau biyar zai dinga rubuta sunayensu cewa da wani da wani ba sa musu bisin ɗin sallah sai a zo a kama ka kawai a ce kai ka cika zafin ka addini a misra a tunisia a morocco algeria da ana irin wannan da aka zaga masallacin katoto amma babu mutane idan ka zo sallah ɗaya biyu to sai ka ƙi zuwa kuma sai jibi wani ma ya zo daban ya zo sai juma'a kawai ake sai dai ka sallaka a gida da haka za ka je kana yawo a gari ƙaton gari kamar dubai garin musulmai ba za ka ji kiran sallah da kake ji a nan ba na rantsi da allah duk wani abubuwa ne da ni na gansu ne ba wai labari ba in ka je masallaci sai ka gan ku ƴan tsiraru babu babu wani nishaɗi ko bayan da za ka je ga ana irin wannan darasan misali kawai mu da kanmu yanzu muka tara kanmu muna yi ba mu nemi izinin kowa ba ba mu da wani tasiri wani lasis na karantarwa ko mai kawai taurin kanmu ne zama ke wani abu ko to wala ba kai saka yaka ba da ni da ku duk za a zo a kwamu shi ma tafi da mu kuma wala ba za ƙara ganin ku ko tafsiri kace za kai ko ko ko hadda kai kace akwai yara baka isa ba sai an ga dama za a ce kana so ka ja rigima sannan aka samu wasu daga cikin shabab wanda suka zama wato suka zama azzalimai su suke kai rahoton abokansu da yan uwansu da danginsu akwai wanda aka kore su a universities aka kakkama su aka kukkulle su wasu aka ce su bar kasar kawai saboda a hostel an zo ana magana ya zagi wani gwamnati ko ya ce abin da ake kaza zalunci irin abin da muke a facebook wanda baka yi saka baka saka yi shawara waje ba ko a zauna a majalisa ita surutu din nan duk za ka kama mutane a ja kulle su min abin da baka ji waka da wannan yake cewa ba inna tsaqta faqa usjinu muttasi'un wa in sakatta fa inna an-nafsa lam tatibi inji Hafiz Ibrahim yace fa in sak fa inna taqta in kai magana kaso ki gwamnati faqa usjinu muttasi'un sel yana nan da fadi za a jarife ka wa in sakatta in kace kai shiru fa inna an-nafsa lam tatibi zuciyarka ba ta dadi ba kana so koyaye ne ka dan rage zafin kai ma haka suke cikin wannan kunce shekara da shekaru aka zo aka hana itikafi a masallatai aka hana sallah akwai wuraren da aka ki ba su dama su sallah limami na cikin huduba za a aiko da sako cewa an haramta mishi yin huduba daga yau kai ya sake yi kuma duk wanda aka yana sauran shi a kama shi da an yi waɗannan to da haka kun ga wannan dole an kai mutane bango dole su san yadda za su yi dole suka dinga fitowa suna ana ta taɓa da su to da aka sai aka kai ga ƙabdiya ta cewa a yi huruji ya za a yi a yi huruji wannan shi ya kawo matsala ina so ne mafahimci tarihin abin yadda kai ga haka domin ko a nan najeriya irin abin da dinga faruwa ke har aka kai ga wannan abin na boko haram da sauransu ma damar shugabanni jama'a za su ci gaba da yin irin zaluncin da ake ko duk wa'azin da malamai za su yi ba su iya kontrol da mutane ba ya kamata shugabanni su san wannan za a yi ta cewa dai ba kyau ba kyau shine aqida mu ba kyau saboda ya fi maslaha ko amma ba za ka taɓa yi control da mutane ba saboda akwai abin da an yi wala mutane ba su kyali ba yanzu misali sanda aka yi zaben 2011 da aka zo aka yi ta wannan kashe-kashen ta nake wasu ma wasu ma alarmomi ne su ne akan gaba wajen wannan wannan fitina da gemu su da komai waye tsamanta za su yi haka gashi suna har suka dinga koran sojoji ba su taba shiga rigima ba sai akan wannan karan saboda suna ganin wanda suke kauna sun jefa ƙura an hana su kaga an ƙura haƙurin mutane ne to a lokacin kai in ka zo ka ce kana malami ka zo ka ce ka hana wala sai a kashe kama wajen ko a je a ƙona gidanka ce kai ma munafiki ne kaga dan lokacin da haka mai hankali kaucewa kawai zai kuma gefe ta salatin shi to da haka ima damar shugabanni ba za su daina yin abin da suke na zalunci ba to kuma ba za a ci gaba za a daina samun mutane wanda su tayar musu da kayan baya ba wannan ita ce ɗabi'ar rayuwa domin hatta waɗancan sarakunan na musulunci na baya sai da suke ta samun irin wannan tatabar saboda ana samun su nan da can da zalunci din malam ya ce amma qadatul khuruj alaihim faqad rabada ba'dhum al-khuruj bil qudrati ala izahati wasu suka ce eh za a iya musu tawaye ne kawai idan ana da karfin da za a iya kauda su zamu ji wannan daga Allama bin Bas yace a sai kuma aka samu wasu wanda suke daban su kuma wanda suka ce sam ba zai halasta ba da kowace fuska a yi huruji ga sarakuna ko ta yaya ne su ne waɗanda suke cewa alladina ya ƙulu na biwujubi ɗa'atihim waɗannan su ake ce ma madakhila ko salafiyatul ilmi ko makamantansu ana kiransu da suna da yawa ko dai a ce madakhila a danganta su zuwa ga malar rabe bin hadi al-madkhali hafizahullah wani babban malami ne na sunna a kasar madina yana raye har yanzu akwai malamin sa wanda aka fi sani da suna wanda ake ce musu muhammad muhammad aman al-jami wanda malamin sa ana ce musu kuma al-jamiya ana ce musu kuma hizbut tajrih wanda suke jarraha malami su ce wane batacce ne wani ɗan bid'a ne wani ƙutubi ne wani mu'tazili ne wani sururi ne zaka taji a bakunansu ana kuma ce musu gulatu ba'a wanda suka fi kowa zakewa wajen biyayya tun wajen 1991 ake wannan rigingimu a kasashen larabawa musamman sanda aka rigingimu tsakanin bangaren saddam da kuwait din nan suka yi ta maganganun rubuce-rubuce suna ba da muhimmanci akan siyasa da kuma biyayya ga shugabanni ko akan meye makauniyar biyayya da kuma kora duk wata kungiya ba sai da kungiya ba a ganin su musulmai al'umma ce to duk wanda zai wata kungiya to ya fita daga musulmai da haka a gurin su izala fitiyaru ansaru duk wata kungiya to a gurin su bata ce ba sai da kungiya ba kowace iri ce ko me take akwai akwai su da magana akan cewa sam bai halasta a yi shugaba nasiha a fili ba sai dai ka kama hannun shi ka ɓuya kai da shi ka gaya mashi ba wanda ya sani in dai ka zo a kan mumbari ko a cikin wa'azi ka ce abin da wane yake ba kyau to ka ɓata sunan ka ɓatacce za su ce ɗan bid'a ne kai ɓatacce ne kai daga ranar an dina sauraron magana ka duk ilimin da kake da shi ya lalace ya riɓe wannan ɗabi'a su ce sannan suna ganin kayi wannan za su ce maka khawarij ko kaza ko kaza ko kaza akwai abubuwa da dama da suka shahara da shi a wannan zamanin misali batu akan tazkiya suna ba da tazkiya yadda malaman hadisi suke cewa wani fika ne wani da'ifi ne su ma suna yin wannan za ga wani dan tatsitsi wanda bai kai ya kawo ba yana magana akan manyan malamai saboda rigima ya ce ai wani amintacce ne wani batacce ne wani kaza da kuma abin da suke ce mata haziri idan suna son ka ko suna ganin mutuncinka da sun ga kana hulɗa da wani sai a kira ka a waya ko a zo a gama a ce ka kiyaye wani wani da kake ganin shi batacce ne sai an sa maka duk malaman da kake ganin su da mutunci a ce ka fita hanyar su ba batattu ne kai kuma ka taɓa ganin bata tare da su tahziri kenan haka suke ce mishi suna nan akwai ƴan tsakin sa haka a Najeriya na haka ɗaiɗaiɗai akwai wasu a Kaduna akwai wasu a Niger akwai wasu a Kano suna nan suna irin wannan rigimar da shiga sharaba shanu akwai su da abin nan suna cewa la yajuzu in la yajuzu inkaru munkirin amara bihil wulat duk wani abu munkari da shugabanni suka ce ayi to bai halarsa ka ce ba kyau ba misali yanzu a makka ba an ba da dama an je ana yin kwallon kafa ana yin wasan drama da rawa da iskanci duk ana ana yi a jidda ba kowa ya san wannan abun ba kyau ai ko kawo ba kai suka ce ba kyau ban ka ce ba kyau ka nan bata ce ka fi waɗancan da suke bata a ce wasu ba a cewa abu ba kyau inda shugaba ne ya ce ai sai dai kawai ka shiru kamar kamar wahayi wannan shine aqidar su da kuma al-imtihan an ganka sai a ce maka me zaka ce game da wani wani malami da suke so ko wanda suke ki in ka faɗa akasin abin da suke kudircewa game da shi sai su yarfe ka kawai wannan ma yana daga cikin ɗabi'unsu da aƙidunsu su ƴan waɗannan salafiya ne ƴan salafiya ne dan salafiya jama'a amma dai wannan shine matsalolin da suka shahar da su da kuma akwai zangayi da ƙarancin haƙuri akan ilimi za ka ga mutum kankani wanda bai kai ya kawo ba amma yana zunguro wata matsala wadda za ta iya in ta faɗo sai ta kashe shi wallahi za ka yana zunguro ta da tsinke suna da zaƙewa sosai alal misali za ka ji mutum ya buɗe baki ko ya ce din najeriya babu malami zai iya wannan magana ko ya ce din najeriya babu mujtahidi duk yawan malaman da kake ji daktawa ne daktawa ne shakwa ne shakwa ne duk auren shi ba malami bane shi ko bai kai dan hakan nan ɗinsu ba bai kai ko da cikin cokali karatun shi bai kai ba amma zai ce duka babu malami ko ya ce duka babu shahidi sai dai masu dan kokari haka zaka suna cewa ba akwai dai dalibai ilimi masu kokari to in yace ma haka tambayar da zaka mishi ne yanzu wannan magana aya ce tace babu shahidi a Najeriya ko hadisi babu aya babu hadisi to magana waye kenan magana shi ne to shi yanzu ayi ijtihadi ne wannan shine musaidi na farko kenan a Najeriya ko ku kafin shi akwai wani irin maganganun su zaka dinga ji irin wannan magana a wurin su da kuma sakin mutane sunaye iri daban-daban sai a ce wani kutubiya ne kai baka ma san me kutubiya ba za a ce maka kutubi ko sururi ko a ce maka kaza kai baka ma san me abin ba ma abin da ake danganta maka da shi ma ka zama irin abin da ake cewa mu'minatun gafilatun ana ce mata mazinaciya ita bata ma san me zina ba to haka suke mutane irin wannan a ce ko a ce wani shiyu'i ne ko ka ji an ce wani ra'asu mali ne ko a ce wani mu'tazili ne ko muta'assib in suka laliba suka rasa taban da rasu ma sai a ce muhayyid ko mustatir ne asirin shi a boye yake ba a san asirin shi ba ba za su taba cewa kai mutumin kirki bane baka cikin su sannan daga cikin abin da ke hada su kullun zaka ga rigingimu na yawan faruwa tsakankanin yanzu ko a Madina akalla kungiyar ta rabu gida uku haka a Kuwait haka a nan Kaduna zaka ga wani bai yi da wani wani su bata da wani wani su bata da wani ya canza abokai ya canza yan kungiya yayin wani raddi wani abun mamaki da tausayi da gaskiya abin da yasa dan madakhila ya daina hulɗa da kai idan kana abokin shi shine idan kana da majalis kana karantawa in ya ji labarin wani wanda ba irin shi ba ya zo sauraron karatu a wurin to ka bata wai fa wani ya bar wurin ka ma misali yanzu majalisar nan namu da muke karatu hala ko wanda dan dalika ne ya zo ya saurara ko wanda misali ba dan salafiya bane shi dai kai musulmi ne bai shiga ta cikin irin gimunan da muke saka maci to in a gan shi a wajen mu to mun bata ganin shi kai a wajen mu kaga ya manta cewa annabi bana zuwa ya kafare wa'azi ba annabi na zuwa ya kafare wa'azi shi ya je gurin su to ina kuma ga yanzu ka zo wajen ka shi ma wannan laifi ne sai a ce to ai an ga suwana na zuwa gurin shi ko kuma idan aka ji labarin ka je masallacin izala ka je kayi wa'azi to nan ma ka bata izala fa jama'a izala duk da kake ganta ahlus sunna ko sai bid'a ce ba sa san izala ko kadan ba su a fara sunanta duk wani malami da yake da alaka da izala ba sa kaune shi salafiya ne ba su da shugaba su ba su da shugaba kowa zaman kan shi yake to zaka ga suna da tsanani akan akan bid'antar da mutane da cewa ba su kyauta ba da kaza da kaza suna yawan magana akan misali hatta irin abubuwa da watakila wasu suna yin sauce akan irin hoto irin drama irin shirin wasan kwaikwayo irin rubutun littattafan wasan kwaikwayo da makamantarsu har a gunsu wannan barna ce ba ya kankanuwa ba duk da ba muna cewa wannan daidai bane amma da yadda suke kuruta abin ya wuce matsayin shi suna nan da yawa irin ra'ayoyinsu ka karanta littafin in kana so ga bayanai akan su karanta littafin tasnifun nasi bainal dhanni wal yaqin na malam bakar abu zaid da ko ta risala kankanuwa ta malam abdulmusin abbad rifkan bi ahli sunnati ya ahli sunna to ita kanta wannan risalar da yayi ta shi malam abdulmusin abbad shi mai da suka ce bata ce ne da yayi wannan magana sai da suka ce ya bata saboda ya yi magana akan akan wasu daga cikin abubuwan da suke bari mu ji karshen wannan magana da wannan malami yake cewa innal waqi'al marira allazi tatakhabbatu fihi ummatuna al-yawm halin kunci da damuwa wanda al'umma muke rayuwa a ciki a yau huwallazi farada alaiha hadha al-iftiraq shine ya ja mata wannan rabuwar kai komai fa ummatuna allati la takadu tajtami'u ala kalima sawa'un fi absati kalimatin sawa'in fi absati al-umuri al'umma mu bata taba haduwa yanzu akan abu mafi karanci ko mun saukin mas'ala yanzu taso ba ma iya samun ra'ayi daya kai saboda bala'in rabuwar kai jama'a ya halasta hada sallah ko bai halasta ba hankalin ba zai tsaya a gude ba ana sanyi ya halasta ko bai halasta ba sallar juma'a da safe ya halasta ko bai halasta ba kaza azumin nafila ranar asabar kaza kaza kaza allurar rigakafi komai aka zo magana a ciki sai kaga an yi sabani ba za ka taɓa yi tana mas'ala ƙwaya ɗaya da ta fara a cikin duniyar musulmai shekara satin da wuce wanda aka ce musulmai sun yi jima'i a kai babu komai abin sabani ne har ma mu talakawa mu jahilai masu neman fatawa ka rasa ma me zaka bi ka wani lokaci malamin da ke bada fatawa masu ya rasa me zai fada ma shi kanshi sai ya rasa ma me zai aiki da shi bana tana abin da ya fada mutane ba haka bane jama'a saboda ba mu da ba mu da kiyada ga baki daya yace min al-umur ma kana laha an tastami ala aqdi qadiyatin fi tarikha kaga mu da muka kasa haduwa kan kananan abubuwa ta ya zama haɗa akan wannan matsala mai matsala sosai khasatan ma'a ma yumkinu an yunjiza min tabi'ati min tabi'atin al-mawaqif allati tuttakhadhu fi hadha al-usus kuma gashi muna ganin cewa idan an dauki wani mataki za yi samun matsaloli in an yi shiru akwai matsala in an yi magana ma akwai matsala idan shugabanni suna zalunci da ka sai a shiga cikin haira gaba daya hadha al-waqi'u yu'tabaru sababu ar-ra'isu ar-ra'isu fi halati al-hawan allati na'isha wannan shi ne abin da ya kawo mana dalili mafi girma da ya kawo mana fitina da bala'i da kaskancin da muke raya cikinsu fafi hadithin sahahul albani ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shekul albani ya inganta hadisi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 106 wannan hadisi asalin shi abu na'im ya rawaito shi a cikin hilya imam ibn majah ma ya fitar da shi a cikin sunan dinsa da ibn abi duniya a cikin kitabul uqubat da al-imam al-hakim an-naisaburi a cikin binan dinsa al-musaddarak duka sun fitar da hadisin bari ku jama'a abinda annabi yake faɗa wanda zaka ganshi kararar shi ke faruwa da mu annabi yace ya ma'asharal muhajirina ya ku daukacin mutanen makka khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abu biyar idan aka jarabce ku da su ina roƙon Allah ina neman Allah ya tsare kuma daga kurski wannan abu annabi bai faɗa abin da zai faru ba yace idan dai aka jarabce ku da wannan abubuwan wato za ku shiga cikin bala'i me yasu yace lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta ya'linu yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un ba za a taba wayen gari alfasha anan alfasha tana nufin zina da luwaɗi da maɗugo su ake nufi su ne alfasha ta bayyana a cikin mutane har su zama suna fito da ita ƙarara suna nunawa ai ba wani bi bukata wani shari'a yanzu hotuna da bidiyo da yi a fili da tallatawa da wanda suke wakilan abin da daba-daba akan intanet wanda ake gudanar da wannan barnar sun yi yawa da ejen ejen na barna irin wannan sun yawa to duk al'ummar da irin wannan ya faru cikinsu illa fa shafihim ta'un face sai annoba ta yada a cikinsu jiba annoba ta yada zama a cikinmu ciwo iri daban-daban da ba san shi ba da kansa ne ciwon hanta ne ciwon koda ne ciwon me ciwo iri iri gashi nan ai ta shan irin maganin da aka san yana kashe sheki mutuwa ɗaya kenan wal auja da cututtuka jinya iri daban-daban cuta iri daban-daban allati lam takun marat fi aslafi wacce babu irin ta a baya allazina madau mutanen da ba san da cutukan ba shekaru 30 40 bayan cutar da aikin da ba san da ita ba ana ta kalawa cewa ai abincin da muke ci ne ai lifestyle ne eh koda dai shine sababi na waki amma kuma sababi na addini shine wadancan yanzu mafi yawan cutukan da ake fama da su ba san su ba da kuma ba a san maganinsu ba sai dai kawai idan ya faru da mutum ai ta maneja ana ba shi dai kawai painkila har dai ya samu ya cika dai ko da imani ya cika ko ba imani ba wannan larurar shi ce walam kaji na daya walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinin mutane ba su dinga tauye mudu da ma'auni ba sai an kama su da fari wa shiddatil mauna da kuncin rayuwa wa juris sultani alaihim da zaluncin sarakuna tauye mudun nan ba wai mudu kawai na sai da dawa da gero da masara ba jama'a mudu a wajen aiki malamin makaranta bai je akan lokaci ba likita ya ki zuwa an biya shi kuɗi lauya ya ki zuwa yayin aikin da ya kamata yi kowa ya kin abin da ya kamata ya tauye mudu to shine zaka ga abin da ake ciki yanzu yunwa da fatara yunwa da, da abin nan da, da, da fari sannan kuncin rayuwa jama'a talauci da kuncin rayuwa da ake ciki ana samun kuɗi amma ana shan wahala kowa cikin wahala yake masu kuri cikin wahala talakawa cikin wahala sarakuna attajirai kowa ga gani yanzu kuka yake yana wayyo wayyo wayyo ba wanda zai ce maka ka aishi alhamdulillah bai da wata matsala babu wannan mutumin sannan kuma wajuri sultani alaihim kuma Allah ya jarumta mutane da zaluncin sarakuna shine wannan da muke gani walam yamna'u zakata amwalihim mutane ba za su ki ba da zakkar dukiyarsu ba illa muni'ul qatra minas sama sai an hana su ruwan sama kullun ruwan sama baya kaiwa a yi ta bincike na geology da wane ne da wane ne a ce me yasa za a yi walaulal baha'im lam yumtaru annabi ya ce wallahi da ba dan tumaki da awaki da sauran dabbobi ba ma ba ko digo ba za a yi ba wata shekara wanda kaga ana yi albarkar su muke ci walam yanqudu ahadallahi wa ahada rasulihi mutane ba za su kari alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah ba illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim sai Allah ya darkaka musu azzalimai waɗanda suke wasu can daban kafirai ga sunan Amerika da China da Faransa da kafirai nan kusa ga sunan arna kewaye da musulmai kullum su dinga zalunta musulmai saboda mun kare alƙawarin Allah da muka ɗauka cewa za mu kare addinin Allah mun ki alƙawarin manzo Allah sai sama cewa za mu ba addinin shi din mun ki me a cikin zuciyar mu kawai tsoro da son duniya shi sa Allah ya sallada mana kafirai suka fi ƙarfin mu fa akhadhu fa'ukhidhu ba'da ma fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim su kwace abin da ke cikin da ke hannun mutane wa ma lam tahkum ummatuhum bi kitabillahi matakan al'umma ba su hukunci tafin Allah ba wai a a'immatuhum shugabanni ba su hukunci tafin Allah ba wai takhayyaru su dinga neman ina alheri yake su kawo al'ummar su mimma anzalallahu su dinga neman alherin da ke cikin alqur'ani illa ja'alallahu ba'asahum bainahum sai Allah ya sa rigingimu da fitina tsakankanin junanmu shi ke za ka tun da kan ƙungiyoyi da kwamitoci da masallatai da anguwanni har zuwa jihohi da shugaban ƙasa da kowa ba wanda ke hukunci tafin Allah da ko ina yake rigima yanzu ko ƙungiyar addini ce haka ta mata constitution ba Qur'ani bane constitution ɗinta wani zance ne na banza turanci za a hada a ce shi ne constitution ɗinta da haka ba littafin Allah bane hukuncin ta dole ka ga ita rigima musamman kuɗi sun zo a ciki wannan hadisi ne jama'a ingantaccewa wannan hadisin kadai ya ishi mutum ya tsaya ya kalla ya ce kai lalle muna cikin dimuwa sai ka fara tunanin kuma ya za a yi mafita ya za a yi mafita da wannan dimo ba shine mu koma kan tafarkin magabatanmu tafarkin da annabi ya rayu shi da sahabban shi da na bayan su da kyautatawa shine kadai mafitan mu domin mutanen makka suna cikin tashin hankali da bala'i fiye da wanda muke ciki dinnan sanda annabi ya amma da suka zo suka bi tafarkin da annabi ya kawo musu sun samu salama sun samu ɗaukaka sun fi ƙarfin abokan gaban sun fi ƙarfin abincinsu sun fi ƙarfin zaman lafiyarsu komai nasu ya kyau a cikin shekaru ƙanƙani wannan shine kaɗai model ɗinmu in za mu iya komawa kan abin da Allah ya ce a yi annabi ya ce a yi to mun samu salama in ba za mu iya ba to kawai mu san da za mu duk wani tsari da aka kawo wallahi ba zai dace da musulmai ba sai tsarin da Allah ya ce a yi ba zai taba dacewa ba domin shi ne tsarin da Allah ya ɗora ba a kai a yanzu mun sani cewa ba zai yi ɗari bisa ɗari ba wannan ita ce haƙiƙa da waƙi umu to kowa ya iya abin da ya san zai iya kai ya rage haka ibn tabiya ce idan mutum ya samu kanshi a muhallin da ba zai dabbaka shari'ar Allah ga baki ɗaya ba to ya dabbaka wanda ya san zai iya wacce ya kamata ya iya idan ya ki dabbaka ta shine ya laifi amma wacce ya san ba zai iya ba inda ya dabbaka ta ba Allah ba zai kama shi da ita ba ma'ana yanzu hatta gwamna aka saka baka isa ka sa ai hukunci idan an yi zina ka ce ayi haddi ba baka isa ba za a yi ta rigima ko amma ka isa ka ce a hana maza da mata ta kwaɗe ɗiniya ka isa ka ce a hana sai da giya ka isa ka ce a hana zina a hana rawar banjo da iskanci ka isa ka hana wannan to sai ka hana waɗannan su ma amma lokacin da ya zama kai ma kana gwamnan kai ma da kai ake rawa an zo kwamfen da su ake rawa su ne suke shigo fito da mata da maza su ne ke cewa a ba mata yanci to yaushe za a yi wannan a gaba za a yi da ka duk wani labarin gyara da ake ko ka yi haƙuri kawai kai ɗan musulmi ɗan najeriya ka nemi gyara kawai a wurin allah wannan gyaran da ake fara kowa da ya gani shekara nan da ana magana gyaran nan shekara biyar me ya gyaru ba abin da ko ba zai gyaru ba mafita shine mu bi Allah kawai sai kai kai sai kokari ka gyara na kasuwancin duk abin da ka san mara kyau ne kasuwancin ka kai to yanzu har ya kai matsayi idan za ka gyara na zai zo ya balbera a cikin kayan ka amma ka san ta kai mala ban san ta ba kuma da la wanda zai kama mutane dan a siya eh in ba za ka bar shi ya ci abin da zai ci ba ba za a kawo mutane ba sai ka bar wannan sai sai sai sai ka sai ka bar wannan kasuwa a ba za ka zauna haka ba Za ka ci shan sai an kawo maka abin nan za mu haka ai tarewa suke ai ba za su bari ma su shigo ba kajin da suke sai su tare kuma ne shigo sai a ce wani ta shagon za ka yi saboda wannan kayan da cike kyau ba eh wallahi ba za su Ah, to amma misali idan mutum ya maka wannan me yake so ka yi ka sallame shi an tashi A'a, kawai kayan ka nawa ne naira dubu daya Eh.
sai dubu biyar a gaban ka a gabanka dubu da juya baka dubu a wannan ba zai halasta ba dan kana so ka ci abincin nan ba zai halasta ba to ka gani kuma in ka ji tsoron Allah Allah zai kawo maka mafita wa mai yattaqillahi yaj'al lahu makhraja da zaka ce kai ba ka yin wannan ba za ka sa ba za ka rasa customer ba muna da jin tsoro ne cewa idan mun yi gaskiya za mu za mu tabi wannan shine galibi kullum mutane suna mana irin tambayoyin idan ba malamai ne na fatawa amma dai za su ga cewa tunda dai muna dan da baki haka yana jama muna jin shi halala mai ba su fatawa cewa mutum ne a wajen aiki ana almundana iri kaza ana kaza shi ya rasa yadda zai yi. za ka ga duka yanayin tambayar da yana so ne ka ba shi mafita ka ce mishi ai larura ne ya je ya ci gaba da yi kawai kai kuma a je lahira ka rasa yadda za ka yi shi za maliku ya wani kashe di ya dinga mai tambaya maliku ya ce bai sani ba ya ce sai ya ga mai ce kai zan ci ma mutunci ba so kake wato a ce ni na ce maka kai kaza ranar alkiyama kai ka tsallake ni Allah ya kama ni ya kamata kai ba da fitowa ka dinga tuna wannan yana a cikin sunan kubra ta bai haƙi da littafin alintika imam malik ya ce mishi ka fita ido na so kake wato ni yanzu ka takura min abinda bai halasta ba na halasta ma idan an je lahira an ka ce fa ka ce maka waye ce kai ka ce gashi nan maliku ka ce to kai wuce kana da uzuri ni kuma tsaye da ni a haramun sunan shi haramun jama'a idan mutum zai kasuwanci shi abin da yake ya halasta in ya je wannan abin baka sani ba babu laifinka amma kana sanar ka bari ayi barna kuma idan ka tsaya akan gaskiya ka tsaya akan ta don Allah Allah zai taimake ka kai za a wayi gari ma masu yin barna a wannan industry suna jin tsoron ka wallahi akwai irin su da dama ko ina kaje zaka ga ragowar mutanen kirki akwai su yanzu akwai mutumin da a ma'aikatar su ko a ofishin su ko a kasuwar su idan an ganshi ba za a yi barna ba in an ganshi za a ce kai wani ba zai bari a yi ba to kaga ya taimake su ya rage musu zunubi saboda an san ya rike gaskiya za ga har ogogin suna shakkar shi ma'ana shi ma'aikaci ne matsakaici ko ƙarami akwai ogan a ofis amma in an san ba zai da'ai wannan cutar ba za ga har ogan yana jin tsoron shi yana shakkar shi sai dai a yi a bayan idan shi to abinda aka bayan idan shi kaga bai sani ba Allah ba zai kama shi da shi ba kuma za ka ga Allah ya taimake shi yana jin daɗin rayuwarsa ya samu tuma'anina kuma yana samun ɗaukaka na san kowa zai iya tana irin wannan ko ya san wani mai irin wannan kama a wani kasuwanci ko a wata harka da haka jama'a ba uzuri bane mu ce tunda duk ana yi bari mu yi. ba uzuri bane dole ne a samu wasu mutane da suke kokarin gyara al'umma kuma ka fara da gyara kanka tun daga gidanka ka sa iyalanka akan seti na addini ka hana yara ƙarya ka hana yara yaudara ka hana yara zalunci kuma kai ma kanka yi a cikin gidanka sannan ka fito duk abin da aka danka maka na wata amana ta al'umma sawa'un karantarwa ne aikin ɗan sanda ne aikin kasteliya ne aikin asibiti kasuwanci ne shugabanci ko mai aka danka maka ka dinga yi karatu na cewa Allah zai tambaye ka akai kuma za ka yi bayani dalla dalla akan abin da kai sannan kuma ka yi kokari ka gane mai hukuncin Allah game da waɗannan abubuwan jama'a kun dai ji wannan bala'o'in da suka faru su suka ja duk aka rikice gaba ki daya dole kuma suke tada kai baya to gashi ni ban so a ce wannan sharhin ya kai mu har kasa biyu ba gashi bai kare ba amma in Allah ya so darasi mai ba za mu karasa shi insha Allah za mu karanta bayani insha Allah a darasi na gaba daga littafin al-Imam al-Qurtubi shi tafsirin sa karkashin fassaran wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna da wata magana da Ibn Hajar ya faɗa a sharhin ɗaya daga cikin hadisan da muka ji sai kuma fatawa guda biyu daga al-Allama bin Baz daga nan za mu tike wannan zance insha Allah mu koma cikin asalin littafin ina fata jama'a su yi hakuri da wannan dogon sharhi da muka saboda na san matsala ce da take da sarƙaƙiya kullum ana magana a kanta ana cewa kaza ana ana ruɗa mutane mutum ya rasa ma wace wace duniya zai bi akai shi sa muke so mu fahimci mas'alar warewa ke sannan sai mu ci conclusion din da malamai suka yi insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am